بسم الله الرحمن الرحيم فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلقتهم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة شيء أبو الأشد wanda yake kirarin ƙarfi wanda yake ya kashe kuɗi ya kashe kuɗi da yawa akan lalata lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma har yanzu bai samu komai ba a ciki Allah yake a'a yake kashe kuɗi a banza falattamal aqaba me yasa ba zai kutsa ya ƙetare control control ba sai Allah ce wa ma adreka mal aqaba menene ƙetare wannan abin ƙetarewa din fakku raqaba wato ya ‘yantar da ya kwance ɗaurewa ɗaurare asiri ko kuma ya kwance hukumin bawa wanda yake ɗaure ya ‘yantar da shi kashe kuɗi cikin wannan hanya kwance asiri wato ɗaurare kwance bawa wanda yake da igiyar bauta shine ya kamata mutum ya kashe kuɗi ba wai ya kashe kuɗi don ɓata al'amarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam au it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman ko kuma ya ciyar da ya ciyar da maraya fi yomin a cikin rana zi maslabatin mabuciyar yunwa mutum yana kashe kuɗinsa ne wa inda zai amfane shi ko ya yantar da bawa ko ya kwance asiri ko ya ciyar da maraya ma'abucin yunwa fi yomin zi maslabatin cikin rana ta yunwa yatiman za maƙaraba wato marayan ko musamman in ya zama danginsa ne aw miskinan ko kuma ciyar da miskini za mata raba wanda ko tabarma ba da ita a ƙasa yake yake kwanciya duk jikinsa duk jikinsa ƙasa to wannan hanya ne ya kamata mutum ya kashe kuɗinsa ba wai ya kashe kuɗi akan ya hana musulunci gudana ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kwadaitar da mu mutum ya ciyar da miskini ya ciyar da maraya a lokacin yunwa babban abu ne da gasken gaske ko kuma ya kwanci bawa ya ‘yantar da shi ko kuma ya kwance ɗaurarre ya ba shi dama wannan shine ya kamata mutum ya kashe kuɗi ba akan maganar abun akan bata lamarin addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
kina jin hausa to ku ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa kin ce kin tabbata Allah mai sama mai ƙasa mai komai mai kwashi kadai ne Allah ubangijin wanda muke bautawa kin ce kin tabbata kin yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da wannan addini kin ce kin tabbata Yesu wato Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kamun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi shi da wani irin ikon sa ya yi shi da uwa babu uba ya yi Annabi Adam ba uwa ba uba ya yi Hawwa'u tana da uba ba ta da uwa mu kuma ya mana uwa da uba kin tabbata abin da ka faɗa kin yarda to ki ce alhamdulillah to yau kin zama musulma dukkan mu musulmin duniya ɗan uwanki ne za ki kame bakinki ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi ki niyya da daddare za mu karasa wannan azumi tare da ke kuma za ki wanka in kin yi wanka akwai sallah kullum sau biyar duk za a gaya miki wankan da zaki yau din nan kullum kika kwanta da mijinki dole sai kin yi irin wannan wanka sannan ki yi sallah akwai jini wanda yake zuwa wajen mata a cikin kowane wata ana kiransa jinin haila to in jinin ya zo ba a yin sallah ba a kwana da miji sai jinin in ya yanke sai a sake wanka irin wannan sannan a koma wajen sallah Allah ya baki dukiya ki yi zakka Allah ya baki dama ki je haji muna yi miki murna menene sunanki na da Mary Maryam kenan Mary Maryam kenan masha Allah sunanki Maryam mun gode wa Allah da ya shigar da ke musulunci Allah ya kara miki imani albarka annabi sallallahu alaihi wasallama daga yau babu cin alade kuma duk abin da musulmi ba sa yi ba za ki ba ki sai alhamdulillah ku je ku ba ta akan fa ku je ku ba ta a mota akan fa أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواتوا بالحق وتواتوا بالمرحمة أما دكا ودنا أيكا ما سكو mutum ya ciyar da miskini saboda Allah ya ciyar da maraya saboda Allah ya yantar da bawa saboda Allah ya kwance daurin ɗaurare saboda Allah in fa ba imani duk ba zai amfani ba sai dai in sun makana min allazina amanu sai dai in ya zama yana daga cikin masu imani wa tawasau bil haqqi waɗanda suke yin wasiya da junansu a riƙe Allah a riƙe gaskiya a riƙe Allah zalika wannan lahu wal haqu a riƙe Allah a riƙe gaskiya wa tawasaw bil marhama wanda suke wa juna wasiya a riƙe jin tausayin juna a riƙe jin tausayin juna a tausaya juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamuhumur rahman dukkan wanda yake jin tausayin bayin Allah to Allah zai ji tausayinsa wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama wanda suka yi wa juna wasiya da yin haƙuri haƙuri a bauta wa Allah haƙuri kar a saba wa Allah a yi haƙuri da dukkan abubuwan da Allah ya turo na ƙaddara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce law kana sabru rajulan la kana rajulan karima yace babu kaman haƙuri haƙuri da mutum ne da an ga mutum mai yawan kyauta ulaika ashabul maimana masu imani masu kyakkyawan aiki masu wasiya da juna da ai haƙuri masu yin juna wasiya da aji tausayin juna to wannan ulaika sabul maimana su ne suke karban takaddun su ranar lahira ta hannun dama shiga aljanna kenan Allah ta da mu والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة amma duk wanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi kyakkyawan aiki ba to su kan sun kafircewa Allah sun kafircewa ayoyin Allah ulaika ashabul mash'ama su kan su ne mutanen da suke karban takardar su ta hannun hagu
alaihim narun musada alaihim narun musada ubangiji zai sa su a wuta a kubla wutan a kansu wanda suka kafircewa Allah su kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su karbi takardunsu ta hannun hagu kuma a sa su a cikin wuta a kulle su a cikin wutar
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura annabi yana madina makka ta sauka mai aya goma sha biyar tana faɗin haka washamsi wa duhaha Allah ce na rantse da rana da hantsinta wal qamari idza talaha na rantse da farin wata wanda yake biyowa bayan rana in ta faɗi wal qamari idza talaha na rantse da farin wata lokacin da ya bi rana bayan rana ta faɗi wannahari iza jallaha na rantse da wuni lokacin da ya haye duhu rana ta fito ta haska duniya na rantse da wannan lokacin wallaili iza yaghshaha na rantse da dare lokacin da dare ya zo ya rufe rana duhu ya zo
والسماء وما بناها
والسماء وما بناها na rantse da sama da ikon Allah wanda ya halicci sama wato wa ma wa man tusawi ma zikir kenan ma bi ma'ana man wanda ya halicci sama wal ardi wa ma tahaha والارض وما دهاها نارن تي da ƙasa da ikon da ya shimfiɗa ƙasa Allah kenan ونفس وما سواها na rantse da ran ɗan adam da wanda ya halicce ta ya daidaita ta Allah kenan فألهمها فجورها وتقواها Allah da ya halicci rai- ran ɗan adam ɗin ya yi mata ilhami na fujuraha wa taqwaha akwai ilhami na fajirci ilhami na fajirci a cikin zuciya akwai inda nafsu take shine farkon ƙarfin nafsu nafsul ammara bisu'i sama da ita akwai inda shaidanu suke inna shayadi la eh, ya- inna shaytana yajri min ibni adama majalar dami minhu shedan yana yawo a jikin dan adam kamar yadda jini yake yawo a cikinsa sama da wurin kuma akwai wanda yake rabbaniya akwai malakaniya sama da malakaniya akwai rabbaniya to Allah ce ya rantse da ran dan adam wanda ya halicce ta ya mata ilhamin fajirci ya mata ilhamin tsoron Allah ilhamin fajirci ubangiji yana faɗi a cikin suratul an'ami wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shaidanun aljannu suna wahayi wa shaidanun mutane yadda za su yi su yi jayayya da ku li yudhidu bihi alhaqa shaidanun aljannu za su yi wahayi wa shaidanun mutane su ba su makamin da za su yi kokowa da gaske don su rushe gaskiya shaidanun ne suke musu wahayi
قد أفلح من زكاها alamaha fujuraha wa taqwaha kuma Allah da ya yayi ilhama wa rai na fajiri yasa shaidanu suna masa wahayin hujjojin da zai kada gaskiya da su kamar misalin kafiran makka suna ce mutane ku gaya muhammadu ya ce abin da Allah ya yanka da kansa mushe ne kar a ci amma sai muhammadu ya yanka da kansa ne da bakin karfe yake zama halal to su haka shaidanu suke wahayi su turo hujjojin banza wanda za su ture gaskiya da shi kamun mu wuce wannan na ji a cikin tashar masu kafirta musulmi masu zagin waliyai sun ce Allah ya nuna wata mu'jiza ta Qur'ani a ƙasan nan ya nuna aya a ƙasan nan mu'jizar da ayar ita ce wai wani ɗan ɗariƙa ya ɗauki alƙur'ani ya ɗora a kansa ya yi rantsuwa ya yi mubahala ya ce idan izala gaskiya ce Allah ya halakar da shi wai kuma sai mutumin Allah ya halakar da shi to mu dai mu ne ɗan ɗariƙa ba mu ga wannan mutumin da ya yi rantsuwa da ƙur'ani akan mubahala da izala ya halaka ɗin ba babu shi ko da yake su sun gaji irin wannan ƙarya a wurin mai cewa siyasa ta fi sallah jefa ƙuri'a fi kamsu salawati matarka matarka ta fito ta yi zina yana da kyau tijjaniya kafirci ne amma kafircin kadiriya ya fi na tijjaniya ah, wanda bai shiga tijjaniya bai shiga kadiriya ba kafircinsa ya fi na kowa to wannan irin ƙareren suka gada wajen wanda suka gada a wurinsu faɗin wannan ba zai dame mu ba amma muna da mutumin da yake yin mubahala ɗin kullum yakan ɗauki ƙur'ani ya ɗora a kansa ya ce in izala gaskiya ne Allah ya halakar da shi ya ce to dan izala shi kuma ya zo ya rantse da ƙur'anin in izala ba gaskiya ba ce Allah ya halakar da shi kullum yana yin haka amma bai samu abokan yi gashi zo mai eh, malam to wannan sunansa sunansa da ka ta mana da ka ta mana sunansa malam mai ɓarota shi ne ya dakata mana dakata shi ne mai ɗaukan ƙur'ani ya ɗora a kansa yace dukkan ɗan izala ya zo mai rantsuwa da ƙur'ani ni zan rantse dariƙa gaskiya ce in ba gaskiya ba ce Allah ya halakar da ni izala ƙarya ce in ba ƙarya ce ba Allah ya halakar da ni dan izala kuma ya zo ya karbi ƙur'ani ya rantse akan izala gaskiya ce dariƙa ƙarya ce in ba haka ba Allah ya halakar da shi kullum yana yin haka har yanzu bai samu wanda zai karba ko yau ma in ana so zai yi yaji sunansa bai ɓaro ta bai halaka ba ko wanda ake faɗan ba mu san shi ba don ba faɗi sunansa ba ba faɗi garin da aka yi ba wannan kenan amma don Allah wannan ƙarerai da wannan tsokana da da raba kan jama'an musulmi hana su zaman lafiya yayi mana yawa akwai lokacin da muka haɗa kanmu duk gaba ke da muka yi sulhu muka zauna lafiya amma wannan mutum daga zuwansa sai ya watsa a lamarin ya ce sai dai mai ganga a jefar da gangansa mai kille ya jefar da killinsa ba a yadda haɗa kai ba to ba mu jin daɗi to ba malami ba ne amma tun da ke shine shugaban su shine babban malamin su na izala yau to za mu ba da karamin yaron mu ina da yara guda biyu wanda jami'ul azhar ta nada su gunayen alqur'ani kowa yana da digiri na alqur'ani sunan ɗayan aliyu sunan kai Ahmadu amma karamin za mu bayar Ahmadun gumi Ahmadun gumi da Ahmadun Dahiru shiga talabijin shiga talabijin kuma in a ke mu'amala daga yau yana buɗe ko yau ake so ko gobe ake so amma ba ma son ya wuce ya kai laraba ba ma son ya kai laraba muna so a yi da sauri ga amadun gumi ga amadun ɗahiru su shiga talabijin sai mu ƙabara saboda bayyana gaskiya a yi mubahala mu abin da muke yi alhamdulillah wai suna kiran kansu ahlus sunna ai karatu irin tafsirin da muke yi irin tafsirin da muke yi shine tafsirin ahlus sunna domin annabi bai daukan littafi in zai yi tafsiri abubakar bai daukan littafi in zai yi tafsiri umaru da usmanu da aliyu in za su yi tafsiri ba sa daukan littafi abdullahi ibn abbas abdullahi ibn mas'ud dukkan sahabbai ba mai daukan littafi in zai yi tafsiri kamar yadda muke haka suke tafsiri amma daukan littafi ai larura ce take sawa kamar yadda larura take sa ni in zan karanta hadisi sai na dauki littafi ko mu wadda ko wani don ban hada ta wadancan ba amma qur'ani alhamdulillah na hada shi to a rika yin tafsiri na sunna ba daukar littafi fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah yana ilhama wa rai fajirci wa inna shayatin la yuhuna ila awliyahum yujadilukum wa yaqatumuhum innakum la mushrikun kuma yana ilhaman tsoron Allah wattaqullaha wa yuallimukumullah Allah ta ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد حقيقة من زكاها wanda ya tsarkake zuciyarsa haƙiƙa ya yi babban rabo duk wanda ya tsarkake zuciyarsa da ya ake tsarkake zuciyar ubangiji ya faɗa ya ce utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah in kana so ka tsarkake zuciyarka ka zama bawan Allah mutumin kirki ga yadda zaka inji Allah ka yawanta karatun Qur'ani wa aqimis salata ka tsaida sallah inna salata tanhiya lil fahsha wal munkar sallah tana hana kowane mugun abu wa la zikrullah akbar hada sallah da zikiri kuma shi yafi yin magani anan kuma a cikin surar da muka wuto sabbi tana cewa fa zakirin nafa'at zikira sai zakaru man yakhshi wato kai kadabla man tazakke wa zaka rasma rabbi fa salli man tazakke wanda ya tsarkake zuciyarsa hakika yayi babban rabo da ya ake tsarkake zuciya yace yawan sallah da yawan zikiri kadabla man tazakke wa zaka rasma rabbi fa salli da haka ake gyaran zuciya da zikirin Allah da yawan sallah to wannan da shi ake tsarkake zuciya wa kad khaba man dassaha amma duk wanda ya turbuda zuciyarsa yayi asara wato ana tsarkake zuciya da karatun qur'ani da sallan farilla da sallan nafila da yawan zikiri da fiskantar Allah ana ɓata zuciya kuma da turbuɗe ta cikin ƙasa cikin fitsari cikin kashi cikin jini cikin kwatami ya ake turbuɗe zuciya cikin ƙasa duk wanda ba ruwansa shi da komai sai ya magana kawai ai dariya kululu abin da yake zuciyarsa kenan abin da yake magana wannan ya turbuɗe zuciyarsa a ƙasa a banza turbuɗe zuciya a fitsari mutumin da iya shiru ma tunanin matan banza yake ko liwadi iya magana maganar matan banza yake ko liwadi to wannan ya turbuda zuciyarsa cikin fitsari mai turbudewa a cikin kwatan mai turbudewa a cikin kashi kuma ba ruwansa da halal da haramun duk abin da lauje yanko ciyawa ne iya shiru ma yadda zai samu kuɗin haramun ya ci iya magana ma yadda ake samu kuɗin haramun yake ci wannan ya turbuda zuciyarsa a kashi mai turbuda zuciyarsa a kwatami shine wanda zai rungumi duniya ya sa ta a gaba yace wallahi abin da na sa a gaban nan duk abin da aka ce ni zan samu abin komai munin abin zan yi shi sai ce maza dan kai da kai tsoron Allah mana ta to ba a tuba ne to wannan shine ya turbude zuciyarsa a kwatami to ana so dai a gyara zuciya don a fuskanci Allah كذبت ثمود بطغواها kazzabar samudu bi nawaha idin ba sa ashqaha samudawa mutanen annabi salihu sun karyata manzo كذبت ثمود المرسلين إذ قالوا أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول من فاتقوا الله وأطيعون sun ƙaryata manzon Allah annabi Salihu saboda dangawar su yaushe ne izin ba su ashqaha lokacin da Qudar ibn Salif yace zai sare taguwar Allah bayan annabi Salihu ya ce hadhi naqatullah lakum aya فذروها تاكل في- في أرض- في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم عذاب يوم عظيم عذاب قريب to idan ba ta shika sai ya saki kansa wajen harakar da wannan taguwa ta Allah فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها manzon Allah annabi Salihu ya musu kashedi yana ce musu hazi naqatullahi lakum aya fadharuha takul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun qarib ku bar wannan taguwa ta kiwo a bayan a bayan kasan Allah ubangijinta kar ku shafe da wani mummunan abu in fa kuka sha- shafe da da mummunan abu azaba daga Allah za ta zo muku da sauri fakazzabu fa aqaruha sai ku kayyata shi suka kashe wannan taguwa ta Allah فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم فد- عليهم ربهم بذنبهم فسواها yaya menene ƙarshen abun fakazzabuhu fa ahlaknahum sun ƙaryata shi mun halakar da su to mutanen makka su ma su saurari abin da zai same su na ƙaryata annabawa ba mutanen makka kadai ba duk masu ƙaryata ayoyin Allah ayoyin Allah na, na, na gani da ido ne ko ayoyin Allah na karantawa ne ko ayoyin Allah annabawa ko ayoyin Allah waliyya duk wanda ya ƙaryata waɗannan ya saurari fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha فلا يخاف عقباها Ubangiji ya saukar musu da azaba ta haɗa su gaba ɗaya ba wanda aka rage. Fasawaha aka daidaita kowa da kowa cikin halaka ɗin. Fasala ya kafu ubaha kuma Allah bai jin tsoron abin da zai faru bayan ya halakar da su. Domin za ka ga mutum yana hankoro sai na kashe shi, sai na kashe yana hankoro, da ya kashe shi ya daina motsi sai sai ya gudu ya ɓuya. Saboda abin da zai biyo baya yake tsoro. Amma Allah ya halakar da duniyar nan gaba ke daba ruwansa bai bai tunanin abin da zai biyo baya. Allah ya halakar da gafare ba komai.
بسم الله الرحمن الرحيم tariqa tijaniya to tariqa tijaniya Allah yana son mai yana son ayi ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa zkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun amma ya ce faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wanda yake so duk wanda yake so ya dauki wannan hanya zuwa Allah ubangijinsa ba dole ba sai wanda yake so amma in ta ta shiga ta zama aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan dole a cika alƙawari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazar an yuti Allah fa yutihu wa man- wa man nazar an yati Allah fala yati duk wanda ya alƙawari zai bauta Allah da wani abin da ba dole akan sa ba to ya riga ya zama dole sai yayi kenan to in an shiga daga tijaniya ba a fita ba a fita ibada ce zaka dauka yi har zuwa ƙarshen rayuwa kuma ba a haɗa ta da wata ɗariƙa ɗin kuma da ɗari uku da goma sha uku na duk suna da kyau za su isar da mutum fadan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a haɗa tijaniya da wata ɗariƙa kuma ba a ziyaran wasu waliyai sai suna cikin ɗariƙar tijaniya wali ziyaran waliyai bara ne ko gidan babban mutum ka sauka ba zai yadda kai bara ba ne gidan shehu tijani kulawa da sallah da yadda cikin jama'a in an samu amma banda jama'a ma- masu zagin waliyai masu kafirta musu ba abin su sallah kuma girmama iyaye abi- girmama iyaye giya a yi musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma in akwai abokai in babu kai kai kai kadai kuma ba a shan taba kuma za a ƙara tsoron Allah don abi umurnin sa a nisan abin da ya hana za ku iya za ku iya to na na ba ku aiki ku ya koya muku yadda ake yi والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى بسم الله الرحمن الرحيم wan- wannan sura ta sauka a makka ne annabi yana makka aka saukar da ita suna farawa da haka wallaili za yaksha wan nahari za tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta ubangiji yace ya wallaili idza yaksha na rantse da dare lokacin da ya rufe wuri wan nahari idza tajalla na rantse da wuni lokacin da rana ta zo ta yaye duhu wa ma khalaqa dhakara wal unsa na rantse da wanda ya halicci namiji da mace wato ma ma'anan man kenan wa man wa ma tusawi ma zukir a na rantse da zati na inji Allah da kudurata wanda ta halicci namiji da mace dukkan halitta gaba daya namiji da mace ne min kulli shay kharajna zawjayn la'allakum tadhakkaruna shi ya rantse da ikon da ya halicci namiji da mace kowane abu namiji da mace ne ma khalaqa dhakara wal unsa إن سعيكم لشتى menene jawabin rantsa wallahi inna sa'yakum la shatta aikin ku daban-daban ne kowa da irin aikin sa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum mutane ba za su gushe ba suna suna rabuwa kowa yana daukan la- nasa layi saboda haka Allah ya halicce su inna sa'yakum la shatti aikin ku daban-daban ne akwai wanda yake aiki don dama akwai wanda yake aiki don hagu فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى waye mai aiki aikin hannun dama har zuwa aljanna in shi fa amma mana a wattaɗe amma duk wanda ya bada abin da aka nema a wurinsa wato ya bi umarnin Allah wattaƙe ya nisanci abubuwan da Allah ya hana ya ji tsoronsu wato ya bi umarni ya kaɗaita Allah ya kaɗaita ya yi sallah ya yi sallah ya yi zakka ko ciyarwa ya yi ya yi azumi ya yi ya yi hajji ya yi aikata aikin alheri ya yi nan kuma ya nesanci ya ji tsoron aikata miyagun ayyuka duk abubuwan da Allah ya hana ya nesance su inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun to wannan wanda ya aikata aiki mai kyau ya nesanci mugun aiki ya umurnin Allah kenan shi yaya za a yi da shi wa saddaka bil husni kuma ya gaskata tashin kiyama ya gaskata lahira ya gaskata aljanna ya gaskata gamuwa da Allah a cikin aljanna lil ladina ahsanu husni wa ziyada fa san yasiru lil yusri to wannan kam dama hanyar da ya dauko din hanya ce mai sauki ta tafiya wajen annabi wajen Allah to za mu sauwake shi don ya samu sauki sauki a duniya sauki a kabari sauki a tashin kiyama sauki a shiga aljanna وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أما duk wanda ya yi rowan yin abin da aka ce ya yi ɗin an ce ya kawo tauhidi bai kawo ba ya yi rowa ya kawo sallah bai kawo ba ya kawo zakka bai kawo ba ya kawo azumi bai kawo ba ya kawo hajji bai kawo karshe sai Allah ya dawo masa da abin da ya rubuta masa na asalin nan shine shugaba na biyu a cikin musulunci ya koma cikin musulunci saboda haka ai ta roƙon Allah Allah ya gyara karshen mu albarka na sallam fa kan yazil usra wa kazzaba bil husna bakila wastaghna wa kazzaba bil husna wancan ada wattaka wa saddaqa bil husna mutumin dama kenan wannan kuma bakila wa sagana wa kadhabin zina yake da lahiran ma ƙarya ne tashin duniya ma ƙarya ne aljanna da ake faɗa ma ƙarya ne saboda haka shi dama dan wuta ne lakin وما يغني عنه ماله إذا تردى amma yughni anhu maluhu idza taradda wannan mutum dama mai faɗin haka wato wani shago'e ne a duniya ko dan mulki ko dan kuɗi bari da abin da zai same shi a lahira amma yughni anhu maluhu idza taradda idza taradda in ya halaka ya mutu to dukiyarsa ba za ta amfane shi da komai batun da bai imani lahira ba إن علينا للهدى inna alaina lal huda ubangiji yana cewa ko da yake wa mata sha'una illa insha Allah ba wani wanda yake da nufi gartacce sai abin da Allah yayi shiryar da bawa yana wuri na ni ne mai shiryarwa wa inna lana lal akhirata wal ula وإن لنا للآخرة والأولى to yawanci ubangiji in zai faɗi wannan sai ya yi shiru da sauran ka riga ka sani sai da wata aya sai ya hada su yana ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik A wani wuri sai ya ce maka ah, tuliju al-layla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-layli wa tukhrij al-hayya min al-mayyit wa tukhrij al-mayyita wa tuliju man tasha wa yace qul allahumma malik al-mulki tuti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-khairu amma ba ce bi yadika sharru ba amma ko komai kun kullum min indillah komai daga wurin Allah yake zuwa amma in an zo wajen sharri da yake inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah bai umuru da ayi mummuna to sai yayi shiru kai ka san sauran wanda kan wanda kaddara ta fita kansa sai ga yana yi sharri amma ko dole ne a ce daga Allah abin yake amma ba Allah ne ya umurni da wannan ba wa amruhu yughayyiru al irada amma amru ta'atin ibada umurnin Allah daban nufin Allah daban in sun haɗu to ba dama ba dama ba ba dama abin sai ya faru nan da nan inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula kun fayakun amma in yayi umurni bai nufa ba ba zai yiwu ba zai ce ya yi nasu budu rabbakum ya ku mutane ku zo ku bauta Allah ubangijin ku amma bai nufa ba waɗansu ne yake nufin su bauta waɗansu ba nufin su bauta wanda yake nufin sai su yi wanda ba nufin ko ba za su yi ba inna alayna al-huda mu ke da shari'a a hannun mu inji Allah wa inna lana la lahirata wal da lahiran da duniya dukkan a hannun mu man kana yuridu la ajata ajjalna rabbi wa anta liman liman nuridu in kana neman duniya ka neme ta wajen Allah ka rika cewa rabbana atina fid dunya hasanatan in kana neman lahira ka neme ta wajen Allah ka rika cewa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ba a neman komai wurin kowa dun kowa ba shi da komai sai Allah فأنذرتكم نارا تلوى فأنذرتكم نارا تلظى ناي muku gargadin wuta mai huruwa kar mutum ya jefa kansa cikin wuta ya dauki hanyar hagu لا يصلها إلا الأشقى la yaslaha illa rizqa alladhi kadhaba wa tawalla ba wanda zai shiga wannan wuta ina gani kuru-kuru sai wanda aka rubuta masa shakawa ya zama dan dan dan dan dan yan lahira wato shine zai dauki hanyar hagun ya ta ƙetare iyakokin Allah yana faduwa yana tashi tilka hududullah farata yana ƙetare har ya kai bakin wuta mara zai ce lafiya kai wannan mummunan hanya kana da hankali na law kunna naqil nasma wa naqil ma kunna bi ashabi sa'iri in fa'anzartukum naran talazza la yaslaha ba mai shiga cikin wuta illa al-ashqa sai wanda yake wanda bai da rabon lahira الذي كذب وتولى wane ne wanda ba shi rabon lahira allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya musulunci baya وسيجنبها الأتقى wa- wa- الذي يؤتي ماله يتزكى wa sai jannabuha al-atqa amma fa mai tsoron Allah shi kan za a nesantar da shi wuta shi za a nesantar da shi wuta ah, innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika nahum adun duk wanda Allah ya riga ya rubuta mai dan aljanna ne shi ko kusa da wuta la yasuna fita ko rurin wutar ba ba zai ji ba eh, inna la la tadul fa azabtu la za illa shaka allazi kadzaba wa Allah wa sayjannabu al-atqa al-atqa mafi tsoron Allah sai jannabuha za a nesantar da shi wutar ko kusa da ita wannan ayoyi har har ƙarshen sura sun sauka ne akan sayyidina Abubakar shine afkan nasi shine yafi kowa tsoron Allah bayan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alladhi yuti ma lahu yatazakka alladhi shine yuti ma lahu mai ba da dukiyarsa ya tazakka don ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake halinsa ya tsarkake dukiyarsa radiyallahu anhu وما لأحد عنده من نعمة تجزى amma li ahadin indahu min ni'matin fiza kashe kuɗin nan da yake yi ba fai yana ba wai yana sakamako wa wani mutum da ya masa alheri ne yake ramawa ba a'a ba alheri aka yi masa na kuɗi yake rama biki ba a'a saboda Allah kawai yake yi إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى kashe kuɗin nan da yake yi duk bayi don komai sai don neman yardan Allah ubangijinsa madaukaki su mu ahlus sunna dukkan masu tafsirin duniya sun yi ittifaqi wannan ayoyi na Abubakar ne shi a suka ce a'a na Aliyu ne to sai aka aka duba aka ce to wannan mutumin da an ce mai kashe kuɗi ne wa manzon Allah alhali kuma bai kashe su don komai sai don Allah ko ba wani abu aka yi masa yake ramawa ba wannan abubakar tun abokin da suka yi da annabi tun yana da shekara goma sha takwas yake tare da annabi shine mai dukiya shi ke kashe kuɗin sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba don komi ba sai domin Allah aliyu kuma tun yana yaro yake gidan annabi ya shekara takwas annabi shi yake masa komai a gidan annabi yake to wani kuɗi ya kashe wa annabi shi kuma balle ai masa wannan annabi ne ya kashe masa kuɗi shi kam ولسوف يرضى Allah yake ya Allah ce na rantse da zafi na Abubakar in an je lahira sai na bashi ya ce ya isa na rantse da zafi na Abubakar in mun je lahira sai na bashi ya ce ya isa bambancin Abubakar Siddiqi da manzon Allah shi annabi za a muwajaha da shi ne a gaya masa a ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wallahi Allah ubangijinka sai ya ba ka ce ya isa ya isa shi ko da yake akwai wasila tsakaninsa da Allah hijabin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wala sawfa sai a ce masa wala sawfa yarda wato saboda a bayan annabi yake ba za ta tarda gaba da gaba kamar annabi ba saboda haka siddiqai haka suke radiyallahu anhum بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من بسم الأولى الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى wannan surori suna cikin farko farkon saukan surori والضحى Allah ce na rantse da lokacin hantsi wallahi idza saja na rantse da da dare lokacin da ya rufe ko ina da ko ina wa qadhi wallahi idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala ba kamar yadda ah, wannan kafira take faɗa ba ah, hammalatul hadabi manzo Allah ya yi ɗan rashin lafiya kwana uku bata ji yana karatu da daddare ba sai ta zo ta ce shedanin ka dai ya rabu da kai kwana da kwanakin nan ba ma jinka shedanin ka dai ya rabu da kai ya ma ka to wannan maganan kafira ce ba maganan mu bane ita ta faɗa sai Allah ya kawo wannan sura don annabi ya ji daɗi Allah ya fifita masa Allah ce ya rantse da hantsi to maganan hantsi yana nuna cewa za a watsake masa kenan abin da yake damunsa wallaili bakin cikin da yake za a yaye masa idan saja wallahi ma wadda aka rabbuka wa ma qala Allah ubangijinka bai barka ba tunda ya zaɓe ka bai taɓa barinka ba tunda ya so ka bai taɓa kinka ba ma waddaka rabbuka wa ma qalaka bai taba kinka ba bai taba barin ka ba yana tare da kai yana son ka sallallahu alaihi wasallam kawai yadda zai zo cikin aran nashara kowa yayi wala ta da khairun laka min ula wallahi Allah ce wallahi abinda aka ajiye maka na karshe a rayuwarka ya fi abin da ka samu a farkon rayuwarka wallahi abin da ka samu a duniya na ko ina da ko ina a duniya annabi ake faɗa ko ina duk garin da kaje zaka ji sunan annabi inda ana kiran sallah a gare duk duniya in kana karatun qur'ani to abin da ya samu kenan na duniya amma abin da zai samu a lahira ya fi haka ran da zai samu ash-shafa'atul kubra ran da ceto zai gagari kowa cikin manyan annabawa sai shi ne zai zai yi babban ceto a samu hanyar tafiya aljanna masu tafiya wurin su Allah ya kiyaye ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى والله da sannu Allah sai ya baka ceto sai ka ce ya ishe ka a nan wani bawan Allah wanda yake ganin annabi yana magana da shi sai ya yi wani tunani mara kyau yace annabi baya yin amfani da matsayin da Allah ya bashi da ya yi amfani da matsayin da Allah ya bashi da ba wani dan adam da zai shiga wuta ai kowane dan adam dan uwansa ne Allah kuma yace zai zai bashi ceto sai ya ce ya ishe shi sai annabi ya fishi da wannan mutum da ya fishi da shi sai ya kasa bayyana masa baya gani annabi sallallahu alaihi wasallam baya gani annabi kamar da to sai sai annaba suka kira taro da suka kira taro suna taro suna ceton wannan mutum suna ceton wannan mutum mai wannan magana to wani wani sai ya ga taron yace ban samu wani annabin da mai magana da shi sai annabi hudu nace yau taron me ake yi eh wallahi muna neman ceto ne wajen manzon Allah wani ya masa magana ta suhul adabi to kun samu ceton idan muna nan dai muna kokari amma daga ƙarshe an samu ceton sai aka hukunta masa a kashe shi da takobin shari'a to sai aka kashe shi sai ya faɗi maganganu wanda suka saba wa shari'a yana ce mabudukum ta ta kadani yana ce ma fi jubbati illa Allah sai aka sare wuyansa jininsa yana gudu yana rubuta la ilaha illallah la ilaha illallah saboda haka su'ul adabi manzo Allah ba kyau saboda adai wanzu Allah ba kyau wala sai wuyu ka rabbuka fatan ba Allah da sannu zai baka ceto sai ka ce ya ishe ka annabi ya ce to kai Allah ya ce ya zai bani ceto sai ya ishe ni kuma sai in canja masa ikon sa dan ya bani dama ya ce fariqun fil jannati fariqun fis sa'i sai ce a ban yadda ba ya hada su biya sa aljanna in canja masa ikon sa to shi kana kace ana roƙo da hakuri hakuri hakuri din kada kace dole sai an sare shi da takobin shari'a وزوجك ربك وترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى يا رسول الله آه الله كم ينا سونك تند يكي سونك بي تبك إنك با الله ينا آه جرم ماك آه بي تبك إنك بي تبك ربوانك با ba ka zo duniya kana maraya ba mahaifinka ya rasu tun kana ciki mahaifiyarka ta rasu tun kana da shekara shida Allah yake binka da gata yake sa ka hannayen mutanen da suke kiyaye ka su Abdul Muttalib su Abu Lahabin har ya zama baka ji zafin wannan maraiki ba ba Allah ne baka wannan gata ba kullum Allah na tare da kai bai taba kin ka bai taba ruwa da kai ba fa awa ka ya hada ka da mutanen da za su kiyaye ka ووجدك ضالا فهدى fa wajar ka ballan fahada shi Allah ai ya same ka baka san Qur'ani ba ma'ana ballan anan ba wai batacce ba wanda ya manci abin da ya sani an ta dilla idahuma fa tuzakkira idahuma al-ukhra aka ce abin da aka sa mata su yi shaida su bi tare namiji daya don matan in daya ta mance daya da tuna mata an ta dilla idahuma fa tuzakkira idahuma al-ukhra an ta dilla anan ba wai ya bata ne ba a'a dallan anan ba ya bata ya mance abubuwan da da ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya san komai da komai abin da Allah ya sanar da shi tun bai halicci duniya da lahiyar sama da ƙasa ba tun da yake shine farkon halitta ya ajiye yayi masa ibada shekara dubban miliyoyi har ya sa masa suna Ahmadu kafin ya soma halitta to waɗannan abubuwa duk da ya sani lokacin da aka kunsa shi cikin dan adam da aka haife shi a makka to sai yanzu abubuwan ya mance da waɗancan yanzu sai an kawo wahayi ya sake tuna masa ba wai balan ba take balan wanda ya mance abin da ya wuce ووجدك عائلا فأغنى ai ya same ka baka da kuɗi ya baka kuɗi فأما اليتيم فلا تقهر amma ya ce fa za ta ƙarfin da yake ta riga ka san halin maraya to kai ga jin tausayin maraya karka karka karka rika wahal da shi
وأما السائل فلا تنهر amma sa'ila fa ta nan shi ko mai bara tun da yake ka riga ka san lokacin da ba a da kuɗi ga yadda ake ji to mai bara shi kuma kar a kar a yi masa tsawa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yadda wa adan mai bara ka ga masa magana mai daɗi mai daɗi ka sallame shi ya ji ka bai sadaka aka tuce yi ku kenan kullun da zana kun da mutane ku kenan da zana kun da mutane a Allah shine mai wannan mai bara din wa amma sa'ila mai bara fadatan harkar kai matsawa kace Allah ba da hakuri almajiri Allah ba da hakuri almajiri وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث يا رسول الله wannan ni'imomi da Allah ya yi maka marasa iyaka na duniya da na lahira ai yadda ka gaya wa mutane ka gode wa Allah kan samun waɗannan ni'imomi ka ka riga godiyan Allah kana bayyana ni'imomin da Allah ya yi ma ka riga cewa kai ne shugaban dukkan halitta ba alfahari kake yi ba ana sayyidu waladi adam wala fakhra ka rika kirari kana cewa Adamu man dunahu tata liwa'i da Adam da duk abin da Adam ya aifa karkashin laimata za su zauna ranar lahira amma bi nimati rabbika fahdid saboda haka in Allah yayi maka ni'ima ka gode wa Allah ka zanta wa mutane Allah na gode maka kai mini kaza kai mini kaza Allah na gode ta fiskan godiya ba ta fiskan alfahari ba ta fiskan godiya shukran la fakran بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يا رسول الله موسى روقونا yake yi yana ce rabbi shirah li sadri wa yassir li amri kai kuma tun baka roƙe ni ba na yaye maka kirjinka sallallahu alaihi wasallam aka yaye maka kirjinsa أفمن شرع الله صدره للإسلام هو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله Allah ya yaye masa kirjinsa sharhu sadri rabata laka sadrak wa wada'na anka wizrak annabi Musa ya roki Allah a hada shi da Haruna ya dauki nauyinsa Haruna akai ushdud bi azri wa ashriku fi amri kai kuma na dauke maka nauyin ni na dauke maka nauyin wa wada'na anka wizrak na dauke maka nauyi na wahalar manzanci wanda Musa ya yare mai taimako a taimaka masa kai na dauke maka nauyin na ajiye wa wada'na anka wizrak annabi an qada zaharak nauyin nan na annabci da risala da ɗaukin ɗaukan nauyin al'umma wanda yake wanda yake motsar da kashin bayanka an ɗauke maka babu nauyin akan ka ya rasulullahi annabi an kaza wa rafa'ana laka zikra kuma albishirinka ya rasulullahi duk bawa na da na ɗaukaka in ka ji na ce wani bawa na ce wa rafa'anahu makanan aliyan a sama ta hudu yake in ka ji na ɗauka annabi harun a sama ta biyar yake in na ɗauka annabi musa sama ta shida yake in na ɗauka sama annabi Musa a sama ta shida in na dauka annabi Ibrahim sama ta bakwai yake to dukkan su kana sama da su kai kan duk inda sunana yake nan sunanka yake wa rafa'ana laka zikra duk inda sunana yake nan sunanka yake wurin mai musulunta ne in yake la ilaha illallah ba za a yarda ba sai ya ce muhammadur rasulullah wajen mai kiran sallah ne wajen mai tahiyya ne wajen mai ikama ne wajen mai hudbar juma'a hudbar idodi hudbar yaƙi hudbar sallah kowace hudba ta musulunci ta auren aure dole an faɗi Allah faɗi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah bai ba shi girma annabi zuciyarsa bai ya lalace ya halaka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا annabi Musa ya roke ni ya rasulullah ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Allah ka sauke min lamarina kai ko tun baka roke ni ba nace maka fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra kowane kowane wahala kowace wahala akwai sauki tare da ita kowace wahala akwai sauki tare da ita har ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce usru guda biyun nan suna da alif da lam to dukan suna abu ɗaya ne amma yusran na kira din nan to kowace zaman kanta take lan ya galiba usrun yusrain abada ce sauki guda biyu har abada wahala ɗaya ba za ta iya kada su ba saboda haka Allah ya babu sauki guda biyu sauki guda biyu wahala ɗaya ba za ta iya rinjayar sauki guda biyu ba sai nawa usri yusra inna wa usri yusra فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت إن كجم إسر دعيكا الله أبنجدك فانصب كفك إبادة kai kuma bawan Allah mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama sai za faragta in ka gama aikin sana'arka na cin abinci noma ne ko nema ne in ka gama fansab ka tafi ka roƙi Allah ka bauta maka ka tafi ka bauta ka bauta Allah ka roƙe shi to ya rabbi ka farhat wato duk abubuwan da kake nema abin kwaɗayi kowanne ne to wajen Allah ubangijin ka kake kwaɗayin za kuma shi kaɗai ne zai baka بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين الله ce ya rantse da ƙaure wato wani ƙaure ne wanda yake ƙasar Kudus wani mai zaƙi to wal zaitun na rantse da zaitun zaitun wani wani itace ne mai ƴaƴa masu mai ake samun su a ƙasashen Laraba musamman a Sharqul Awsat din to maran sun ce wato ɗaya a nan ne ake zaton annabi Ibrahim yake, ɗaya kuma a nan ake zaton annabi Musa, a ɗaya kuma a nan ne aka haifi annabi Isa, duk da a karɓar ausa ɗin wajen bai lahab. To, wattini wa zaituri wa ɗuri sinina, ɗuri sinina kuma nan ne ɗuri sina wato sina inda ake yaƙin nan nan ne annabi Musa ya yi magana da Allah. Kenan sunan annabi Ibrahim ya zo, sunan annabi isa ya zo sunan annabi musa ya zo saura sunan wane ne watini wa zaitun wa turi sinin wa hadha al balad lamin na rantse da wannan gari amintacce garin da aka haife ka ya rasulullah
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الانسان في هذا التقويم جواب الرنقوة والله ناهل الكدن أدم أسورة ما في كان كما domin sura ɗan adam ta fi kowace sura kyan kama a cikin halittun Allah mala'iku suna nan amma da annuri aka halicce su ba ya haɓa musu jiki irin namu ba amma mu ga annurin irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kuma jiki irin na ɗan adam saboda haka ke ganin mutum kam laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim haqiqa na halitta ɗan adam a cikin kyakkyawan halitta wanda yake madaidaici
ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إن يتفي ده هكا يدعو كهنيا أما من هذا واتجه وصدق يهدي زي فسنة اليسرى يدعو كهنيا داما أيكي ميكيو ينا تبيع أكي أيكي ميكيو هكا زي رايو yana kyakkyawa ya mutu yana kyakkyawa ya tashi yana kyakkyawa har a kai shi aljanna mai kyau in ko ya haƙi ya ɗauki hanya amma man batila wa sadana wa kazawil husna yana ɗaukar hanya hagu yana sabon Allah yana kafirce maza sai ya koma ƙarƙashin ma dabbobi asfara kafirina ya lalace in humu illa karan ani bal humu azam kafirai kaman dabbobi suke Allah ce a'a ga dabbobi da su ai dabbobi su sun san mai su sun san mai kyauta musu sun san wurin alheri sun san wurin sharri amma kafiri bai san wanda yake kyauta masa shi Allah bai san kuma abin da zai cuce shi ne wuta asfara kafirina ya koma asfala sabi ƙasa da naƙasar ƙasar dabbobi kenan.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير Illal ممنون ladina amanu wa abris salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ko kuma yana girma yana girma har ya kai girmansa da ƙarfinsa ƙarfinsa in ya kai arba'in shekara arba'in sai ya ta koma ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa sai ya dawo tsoho mara ƙarfi. Allah yake amma banda wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki lokacin da mutum yake da ƙarfi yana ibadu yana ibadu ya tsufa ya kasa yi to sai Allah rubuta masa ibadun nan da yake yi waɗanda ya kasa yin sunna da yake karawa din nan illa allazina amanu wa bisaliyati banda wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki suka kullum ana rubuta musu wanda suke aikatawa lokacin da suke da ƙarfi falahum ajrun ghairu mamnun wato suna da ladan da ba yankewa kenan sun ji abar yaka to da karin dariƙa ɗaukar tijjani an shiga ba a fita ba hara da wata dariƙa ba ziyarar wasu wali sai wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah za a girma iyaye za a girma wa zuhar jami'a zikirin juma'a ba a shan taba za a ji tsoron Allah za ka ka yarda na ba ka ɗaga cewa tijjani ya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana ƙasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci da masu taimakon kafirci Allah ya taimaki musulunci da masu taimakon musulunci Allah ya haɗa kanmu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya danne masu neman danne mu Allah ya karya masu neman karya mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda muke musu addu'a albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga musulmi maza da mata rayuwa da batattu Allah ya mana hayyin duniya da lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين